إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غرة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni na litinin daren talata 17 da watan rabi'in al-awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da biyu da watan goma watan Oktoba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan Niger wanda yau zamu tashi darasi na 26 a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da kuma amfanar da mu da abin da muke karantawa ya samu wanye da wannan duniyar lami lafiya duk wanda yake da hankali dai ya zamanto izna gare sa ya kuma wa'astu ya gane inda aka sawa gaba a wannan rayuwa mun kai karshen hadisin hadisin al-Imam Ahmad wanda mun tsaya akan gabar da malam yace قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار malaman hadisi sun tattauna akan wannan ƙarin da aka yi bayan malam ya ya kawo ta ruwayar rabbi aqimis sa'a rabbi la tuqimis sa'a yace wa fi lafdhi li imami ahmad aida thumma yuqayyad lahu a'ma a'ma a'ma asammun abkamu fi yadihi مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا فيضربه ضربة فيسير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيسيه صيحة يسمعه كل شيء كل شيء إلا الثقلين wannan ruwayar wannan ƙarin da yazo a cikin wannan littafi na al-Imam al-Imam Ahmad wanda wasu malamai suna ganin wannan ƙarin bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zamu tashi malaci wa fil musnadi yazo ya tabbata a musnad na al-imam ahmad aida anhu daga daga shi waye kenan barra' dan azib tunda shine ya rawaito wancan hadisin da muke muke karantawa ko muka karanta dogon hadisi anhu daga barra' dan azib Allah ya kara masa yarda قال yake cewa bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da manzon rahma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin a wannan lokacin sai ya hango wata jama'a annabin Allah ya hango wata jama'a faqala sai ti ala majtama'a haula taran miye wa'anta suka taro akai mihina suka yi wa taro ko wayancan mi suka jima taro a kai ila aka ce ala qabarin yahfirunahu sun taru ne akan wani kabari da suke yi suke tonawa suke ginawa idan ka ce yahfirul qabr ana nihin yana tona yana gina kabari ba yana tona sa ba tonawar ba irin a rihi abu gawar ba a tona a ana haka kabarin da kansa fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jin wannan sai sai manzon Allah ya firgita ma'aikin Allah sai ya firgita fa badira baina yaday ashabihi musri'an sai ya gabaci sahabbansa ya wuce a gaban sahabbansa yana mai gaugawa shine musri'a hatta taha ila alqabri har sai da ma'aikin Allah ya zo gun wannan kabari da ake ake ginawa da yaga mutane sun kewaye sa fajassa ala rukubatayhi sai ya ya tsugunna ya zauna akan akan guwawunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa kafafunsa ya zauna akai guwawu fastaqbaltuhu min bayni yadayhi barra'dan azib Allah ya kara masa yada sai ce fastaqbaltuhu da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya zauna a guwawunsa sai na fuskanci na zo gaban annabi na fuskance sa da an zura ma yasna dan naga mi manzon Allah yake aiwatarwa mi annabin Allah yake aiwatarwa fa baka yace ina kallon annabin Allah sai naga ya fashi da kuka sallallahu alaihi wasallam inji barra' dan azib yace fa baka wannan ba ba barra' bane yake kuka kuka a'a ma'aikin Allah ne yake yake kuka hatta balla thura min dumu'ihi har sai da kasar da take gaban sa ta ta jika saboda hawayen da yake suke kwarara aka abun nan a a kumatunsa sallallahu alaihi wasallam kasan abin da zai sanya manzon Allah kuka a karamin al'amari bane kuma aqbala alaina sai manzon Allah ya fuskance mu fa kala sai yace ai ikhwani ya ku ɗan uwana limithli hadha al-yawmi fa'iddu yace saboda irin wannan ranar da take fuskantar kowanne daga cikinmu za a wayi gari wata ran za a zo da kai a cika ana haƙa rami da za a sanya ka a ciki kan faranar annabi ce fa iddu kowa ya zauna ya tsugunna a akan akan guwayunsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma kaga mutun ya zauna a guwagu alama ta ko cikin ana cikin damuwa da firgici sannan kuma abin da ya biyo baya shine kuka ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna haduwa da Allah madaukakin sarki kuma sai yake wa sahabbansa nasiha da gargadi yace li mithli hadha wal li mithli hadha al yawm saboda wannan ranar da za ta zo kowanne daga cikin dan Allah ce subhanahu wataala yana fada yace kullu nafsin za'iqatul maut kowace rayuwa sai ta dandani abinda ake cewa mutuwa kowace rayuwa sai ta dandani mutuwa to tunda haka ne kuma labuda an yamurra yamurra al-insani bil qabr ba makawa sai mutun ya shude ta kabari sai kai rayuwa hayatul barzakhiyya to tunda haka ne annabi Allah ya ce limithli hadal yau saboda wannan wunin wanda wuni kenan ranar da za a dauko ka a sanya ka cikin kabari ranar farko kenan ko akwai firgici akwai tashin hankali kana cikin wata rayuwa a kace ka da wata rayuwar a a kai ka cikin wata rayuwa da baka saba da ita kuma baka taba ganin irin ta ba to kaga akwai firgici akwai tashin hankali sai Allah ce fa'iddu ko wanne yayi shiri yayi tanadi ya san ya gabatar da aikin kware muna fata wa Allah subhanahu wataala ya arzita mu da aikata nagartaccen aiki don wannan ranar malaci wa fil musnad hayo ya tabbata a musnad na al-Imam Ahmad a musnad na na al-Imam al-Imam Ahmad من حديث بريدة دقى حديث أي بريدة الله يقارى ما سيرده آه قال يتي خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه وترانا من ذن الله يا فتوزوا قريم يا فتوزوا قريم أو ترانا فنادى ثلاث مرات sai annabin Allah yayi kira ya daga sauti yana kira har so uku yana cewa ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ku mutane tadruna ma mithli wa mathli wa mathlukum lalle kasace ma mathli ma mithli wa mithl wa mathlakum wa mithlukum a wata ruwaya kun san menene menene bambanci na ku kuma tsakanya da ku ma misli abin da yake kwatankwaci na da kwatankwacin ku abin da za a kwatanta ni da shi da kuma abin da za a kwatanta ku da shi fa qalu suka ce ya rasulullah ya annabin allah Allahu wa Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah ne kawai da manzo suka sani amma annabin Allah mu ba sani ba sai dai muna buƙatar a sanar da mu muna fahimta fa qala sai annabin Allah ya ce innama mathali wa masalakum sani dai misali na kwatankwaci na da kuma misalin ku ni a cikin ku a matsayina na annabin Allah da Allah ya aiko ni a cikin ku misalin kasancewa ta a cikin ku da kuma ku kasancewar ku al'umma ta annabi ce masalu qaumin misalin wasu mutane ne khafu aduwan da suka ji tsoron abokin abokin gaba ya atihim da zai zo musu suna fargaba cike da tsoro da abokin gaba da yake iya ka musu farmaki fa ba'athu rajulan wannan tsoron da farmakin sai ya sanya suka aika wani mutum ya tara'a lahum yana tsinkayo musu yana duba musu yana sa idan akan wannan abokin gaban suna cikin gari ta suka aika wani ɗaya daga cikin su dan ya dinga ya dinga leko musu yana ganin ya aksiyonkin wannan abokin gaban yake ko kuna fahimta ma salaita fa absara al'adu wannan mutunan da aka aika sai ya gano maki gashi nan fa aqbala liyunzirahum sai shi wanda aka aika ya juyo baya dan yawa mutanen sa gargadi ya tunatar da su cewa fa ga abinda irin abin tanadin da abokin gaba yake da shi ga irin yawan su da irin adadin su da kuma irin abinda suke dauke da shi na makamai da ma'awul suka taka na kayan yaƙi a wannan halin da ya juyo wa khashiya an tudrikuhu al'aduhu qabla an yunzira qaumahu sai ji tsoran makiya sun iya sun iya haura masa sun iya kawo gare sa shi masa kwantan bauna gabanin yanzu wa mutanansa kafin ya iso ga mutanansa ya ce musu kun ji ga irin abun da ke tattare da abokananmu na abokin na na kayan yaƙi to sai wannan kayan yaƙi su iske shi wanda aka turo ku kun fahimta shi da yazo ba ya kai sakon ya kai labari fa ahwa bi thawbihi to jin tsoron wannan sai ya sanya yake kada rigarsa yake yake musu kuwa yake daga rigarsa yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane utitum an zo muku fa an farmake ku an kawo muku hayin ga abokin gaban ya zo ayyuhan nas utitum ya ku mutane fa an zo muku ga abokanan gaban suna suna haurowa salasa marratin har su uku ba suka ce wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk da wasu malamai sun yi maganganu akan cin ingancin hadisin shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma al-Imam Ahmad ke cewa wa rijaluhu rijalun sahih mazajin da suka kawo hadisin to mazaje ne suka zamanto ingantattu tsaya mutane ne wanda suke adilai duk da wasu daga cikin malaman hadisi kuma sun yi inkarin wannan maganar suna ganin akwai wanda akwai wanda ba a karban hadisan su su kasance ba tika kuma ba udul bane babu babu dabt da da wayannan mutanen sai dai abinda hadisin yake koyarwa yake karantarwa yake kai sako shine cewa al'amarin misalin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabbai kamar da tashin alkiyama abokin gabar shine tashin kiyama dan ba wanda yake son mutuwar ko akwai wal Allah basali basu su irin su hafizai su malam jabir su su ko sun shirya wasu kaga mutun nan dai ba wanda ba wanda yake son ta kaga abokin gaba ce mutun yana fada da da ita to misalin tashin kiyama da kuma annabi da al'ummarsa kamar abokin gaba ne a cikin al'umma shi annabi shine wanda yake wa mutanen gargadin uku fahimta sai sake cewa bu'istu wasa'atu kahatai annabin Allah ya ce an aiko ni ni da tashin kiyama tsakanin tashin kiyama kamar haka ne kamar haka aka aiko ni ni da tashin kiyama fa ashara bis sababati wal wal wusta sai annabi ya nuna as-sababa manuniya da kuma dan yatsansa na tsakiya kaga haka yana nuna cewa ashe akwai akwai abun nan akwai kusanci kware da gaske in kaga tsakanin wannan yatsan da wannan yatsan ba wani dogon tazara tsakanin su ko to zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashin kiyama abu ne wanda yake kusa kware da gaske wannan ma ya sanya lokacin da shi annabin Allah ya je amso sallah da ya kwankwasa aka kwankwasa sama ta daya aka tambayi waye yace malaika jibril ne aka ce wa kisa da kai yace annabin Allah annabi Muhammad sai ce har an aiko sa kiyama ta tashi ke ko mun fahimta na daga cikin alamun tashin kiyama shine bi'satun nabi sallallahu alaihi wasallam ba mutura nabi ba a'a aiko manzon Allah kadai da annabtaka alama ce ta tashi alkiyama aiko annabi tsawar manzon Allah duniya alamatun min alamati sa'a saboda shine al'aqib annabin karshe wanda daga shi ba wani annabi zai zo baya gare sa jama'a mun fahimta to kaga ashe ana karantar da mu cewa musamman ma mun yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan mutuwarsa in ga doka rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yau eh kusan shekara 1425 a rasuwarsa ba hijirarsa ba eh da 25 yau barin annabi duniya shekara 1400 da shekara 20 da biyar in ka ƙara da talatin da biyar ai hijirarsa ce ka cire shekara goma kenan ko bambancin lisani annabi da ya bar duniya kwatum rasuwarsa yau yau barin manzon Allah duniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da biyar hijirarsa kuma ɗari hudu da da da afwan da da talatin da biyar nake so ce da talatin da biyar ba da muna da arba'in da biyar yanzu ko da arba'in da biyar to rasuwarsa da talatin da biyar ka cire shekara goma cikin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar sai saura da talatin da biyar turar da aka aiko sa da annautaka in ka cire wannan shekarun in ka cire wannan in ka ƙara da shekarun annabtakan kuma in ka ƙara da shekarun annabtaka sai tashi muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ka ƙara shekara sha uku za su tashi da hamsin da takwas to yau da aka aiko manzan Allah dubu ɗaya da ɗari da hamsin da takwas. To tun zan shi alama ta tashi alƙiyama. Kuma yanzu har yanzu su ganin fa suke yi za a ta ci gaba da rayuwar, kamar akwai sauran akwai sauran lokaci. Shi sa Allah ya cewa innahum yaronahu ba'idan wa narahu qariba. Mutane fa suna ganin kiyaman nan kamar nesa take. Allah ce kuma musu muna ganin abin kamar gobe ne. tana kusa iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar Allah ya datar da mu shi yasa kawai abinda ake da bukata ka zamanto cikin shiri akwai da yaushe mutuwa za ta iya riskarka Allah ya datar da mu malai yake cewa wa fi sahihi muslim ya tabbata a hadisin al-imam muslim min hadisi jabir dan abdul bin abdullah daga hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ma'aikin Allah yana cewa kullu ma askara haramun duk abin da yake sanya maye haramun ne wa inna ala allahi aqdan lalle akwai alƙawali da Allah ya ɗaukar wa kansa liman sharibal muskira an yasqiyahu min tinati khabalin Allah ya wakansa alkaulin cewa duk wanda ya sha abin da to Allah zai shayar da shi min tinati khabalin daga tabo wanda yake mai batarwa tabo wanda yake wanda yake lalatawa yaga ce tsina shine tabo alkhabal kuma abin da yake batarwa wanda yake bata wanda yake mai batarwa mai bata wanda ke lala kala sai ce arqu ahlin nari shine gumin ɗan wuta gumin ɗan ɗan wuta ai musan gumi ko zuha asanan in baka ce zuha wani bai ganewa to zuha ɗan wuta zuha ai kasa zuhan za a tara ayi tano guda shi da za a tafasa da wutar jahannama a dinga shayar da duk wanda ya sha abin da yake abin da yake sa maye kuma ka san ai a wutan wa musiba ce abin da zai sa mutun zuwa yanzu misali dan dako a ce mutun yayi sati bai wanka ba sai yayi zuha a tararo wannan zuha a baka ya zaka tsaya zaka ci mutun yayi sati bai wanka ba ko kuma bai cikaratu kato irin wannan narkeken kato narkeken kato sai yayi sati bai yi wanka ba da zuwan hamatansa da kuma na ko ina gaba daya musamman ma na hamata sai a tattaro a matsu wannan zumun a baka ka sha an yi maka azaba ko to ne ɗan wuta ba na ƙyatsa ne ɗan wuta za a sha da su aw usarat aw usaratu ahlina ko kuma eh mugunya kusa mugunya idan idan mutun ya abin maruru ya fito masa ya tara ruwa shi ake cewa mugunya dan jini kuma akwai su farare farare to wannan ruwan shine za a matse ne ɗan wuta za a tsora su a wuta sai kuma a dinga ba a dinga shayar da duk wanda ya sha abin da ya sha yake sa mai a a duniya haka muna kira ga ƴan solution da ƴan wiwi da ƴan an ja da wace duk su tuba da masu shan giya da masu burkutu duk su daina in ba su daina ba ba shakka fa wannan za a shayar da su daga wannan abun wallahi da azim saboda hadisi ne ingantacce al-imam muslim ya ya fitar da hadisin hadisi a cikin sahih muslim hadisi da 2000 biyar hadisin Jabir dan Abdullah a cikin Kitabul Ashriba babin bayanu anna kullu muskir kharab wannan hadisin abin da yasa manzo Allah ya wannan bayani inji malamai suka ce wani mutum ne yazo da kasar Yaman sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su fa suna da wani abinci a can garin su a can garin su ana yi wani abu daga da abin da masara to wanda yana sa maye to ya hukunci wannan abin yake masara ce ake sarrafawa amma in ka sha tana buga ka sai ka yi su sai tambaye manzon Allah hukunci sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce kullu ma askara haramun duk abin da yake sa maye haramun ne duk abin da yake sa war maye haramun ne ko ma miye kuma ka san yanzu ba dole ba sai ana sha yanzu abin da ke sa maye ya danganta ya zama kala uku ne abin da ke sa maye kala uku ne akwai abubuwan da suka zamto dangin ashiri ba abin da ake sha akwai abin da sha ake yi irin misalin kamar giya sha ake yi ko sannan kuma irin abin da ya shafi hada irin wannan kinanni duk duk wani kene da zaka ja ya dan juya maka kwalwa kai abu baka san kai sa ba kai kai marisa irin sholisha ko duk sha ake yi duk haramun ne to kuma akwai abin da shaka ake yi akwai kwaye da kuma shakar ta ake yi ba sai an ba sai an sha ba kawai shaka da mutun ya shaka shikenan zai yi zai yi marisa zai yi su to kuma akwai irin durau ko kaga ita ba shata ake shaka ake yi ana shaka ne sai ga mutum idan shi kana ganin sa su yi ja kamar kana ganin su kaga dan wuta Allah ya sauke kai mutum ya rasa abinda zai sha sai abun zai zai gusar masa da hankali duk kayan da Allah ya halitta bin shaye-shaye ga su kaya ma sha Allah saboda Allah kai mutum ya je kiyama bai sha salsabila ai ai hasara a ce an tashi kiyama ka je baka sha salsabila ba ai karshe ta jiwa kenan ko to kuma daga cikin dangin shi abin da ke sa mai abu na uku akwai abin da allurarsa ake yi akwai ƙwayar da ita allura ce ake mutu idan aka maka wannan allura sai ya zama to tana tana gusar da da hankali to duk abin da zai gusar da hankali cikin wannan abu guda uku ko ta hanyar sha ko ta hanyar shakawa ko kuma ta hanyar allura to wannan haramun ne haramun ne haramun ne ina fata mun fahimta gashi annabi ya ce kullu ma askara haramun ko da ko hura ce misalin zaka aje ta buga ka a ce ga ta za a sanya mata wani abu dare zan ake giya fa zabib da shi ake da dare san ake giya wata kuma da dabino ake wata kuma da sha'ir to kaga alkamal ko kuma rezan kin halal ne kaci sa amma sarrafa sa ya zama to yana canza yana sa mutun yayi sauke tela mai sauke bai kaci ba kai ka san ba cikin hankalin kan mutum eh to me hukunci san wa'annan ababen haramun ne su ma saboda sun ji suna daga cikin abin da ke cuta mutum a rayuwa suna cutarwa ban ba karatun ko to Allah ya sauke daka duk wanda ya sha giya ko ba ma giya duk abin da ke sa maye to manzo Allah yake cewa Allah ya kansa alkawali liman sharibal muskira an yusqiyahu min tinati khabal min tinati khabal Allah ya shayar da shi daga tabo wanda yake mai batarwa mai lalatawa eh mugunya ta in wuta muka ce shine maruru da yake fitowa mutum ya ja ruwa sai a fashe wannan marurun wannan ruwan in aka matsar da shi to shi ne za a tattara a tano guda sai Allah ya dinga juyawa ma la tarawla annabi ce wallahi ina ganin abin da ba ku gani inni ara ma la tarawla yace wallahi ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma la tasma'un kuma ina jin abin da ba ku ji akwai abin da ina ganin sa ku ba ku ganin sa kuma akwai abin da nake ji wanda ku ba ku ba kwatinsa ya ce attafis sama'u sama ta yi nishi ta yi ƙara idan aka ce atta daga zaman tu'afit atta ya yi tu'afit mastar kishi ko shi ne misalin ka ɗaure kaya ka ada su saman abu ka ɗaure kaya ka sa misali kene za ka ɗauki kaya a saman mashin sai ka sa babban jak aka asa maka wannan kayan ka daure lokacin da ka ka sauke jakki zaka ji kayan suna suna amsawa suna mana sun gyara zama kenan ko suna ƙara to annabi ce sama tayi tayi nishi tayi kugi tayi ƙara ba kowa ba tayi saboda yauda tayi ƙara ne yace wa huqalaha anta itta tana gaskiya ta cancanci tayi wannan nishin ta cace dai wannan karar ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa alaihi malakun sajid yace a cikin sama ba inda zaka dora eh yatsunka guda hudu yatsu guda hudu face akwai mala'ika a cikin ta sajidun yana sujuda duk inda ka zagaya a sama mala'iku ne a cikin ta kaf ba inda zaka aza yatsanka dan yatsa guda hudu a cikin sama face dai biyu uku na hudun malaika ne saboda yawan yawan masu bota wa Allah a cikin sama zaka malakun sajid malaika yana yana sujuda malaika yana yana mai sujuda yace law ta'lamuna ma a'lam da fa kun san abu da ni annabin Allah na sani la dhahibtum qalila da kun yi kuka da kun yi dariya kadan ne da kun takaita dariya ku a duniya da dariya ku ta zama dan Allah sullun ya sani wanda mu ba sani ba kuma ba zuri bane sai mun san wannan abun mun bayyana sannan kuma da mun san abun da annabin Allah ya sani to da mun takaita dariyar mu ka san fa wani zai doki awowi da yawa a rayuwa ko a wuni kuka dariya yake yi amma sai ka share sai ya share wata guda bai kuka ba kina mutum kusan kullun sai yayi dariya amma sai ya share wata ɗai bai tuna girman Allah ya zubda hawaye ba wanda kuma zubda hawaye dan dan tuna girman Allah alama ta cewa kai mutum ne mai imani mutum ya zamanto yana yana yana kuka yana tuna girman Allah subhanahu wataala yana nuna cewa ashe wannan mutum mai imani ne ana akwai cikin magabata wanda sallar magriba yazo liman ya karanta suratul mudaththir ciki ake cewa fa idza nuqira tin naqur lokacin da aka yi gusa cikin kaho wannan ya sanya ya zube ya suma daga nan kuma ya wuce wallahi kina an ya kai lahira shi yanzu idan aka yi gusan ya zai kasance tsoron al'amari sai ya sanya gaba ɗaya nan take sai ya zube sai ya mutu na ba da labarin wani cikin magabata an samu wanda ya yi mafalki ma ya tashi da bai kashe shekara talatin ba da biyu da ya shekara talatin da biyu ba yana barci sai mafalkin an tashi kiyama sai ga filin kiyama ko da tashi washe gari saboda jin tsoron firgitar da ya yi gaba ɗaya ko ina a jikinsa hurhura ce ko ina a jikinsa ya hararo girman girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ai siffa ce ta bayan Allah ya zamanto Allah Allah ya ambace su yabkuna inji ubangiji subhanahu wataala ce yabkuna suna yin kuka suna yin kuka wa Allah subhanahu wataala a duk lokacin da ya zamanto kai baka zubda hawaye dan tuna girman Allah to akwai alamatul istifham akan imaninka ka dinga tuna girman Allah kana Abubakar Siddiq radiyallahu anhu warda yana sallah aka ce saboda shesheka saboda kuka har ma baka jin abin da yake fadawa yana kuka ina tana girman Allah subhanahu wataala amma mu yanzu kawai muna karanta Qur'anin ba ma tadabburin wa'annan ma'anonin balantana yu'athir alaina to dan haka ana buƙatar mutun ya zamanto yana yana yana kuka in ya tuna girman Allah ya tuna haduwarsa da da Allah shi yasa annabi ke cewa idanu guda biyu Allah ya haranta wa huta Allah ya haranta wa huta su ma'ana ba za su shiga cikin wutar jahannama ba har abada wutar ba za ta kona su ba idan da duk ya kwana yana gadin dukiyar musulmi da musulmai baki daya wanda ya kwana yana gadin musulmi da dukiyar su ya kwana falke kowa na kwana amma shi yana falke dan ya kare musulmi da dukiyar su to annabin Allah ya ce Allah ba zai kona idanun su ba ran tashin kiyama da wanda ya zubda hawaye ya kuka saboda tuna girman Allah subhanahu wataala manzo Allah ke cewa to da kun san abin da na sani da kun rage dariya kun yi kuka mai yawa sannan kuma da kun rage da da wama talazatum sai kore ba ma za ku samu damar kwanciya da iyali ba saboda tsoro ba wani abin na duniya da zai birge ka sai sanya magabata kaga suna da zuhudu suna da tsantsenin rayuwa saboda sun san duniyar faniya ce mai karewa ce ba wani abin duniya da yake yake tabbatuwa sai kalla bal tuhibbunal ajila wa tadhurunal akhirah kun fi zabar mai gaggawa ce marmaza kuke bukata kun manta kuma abin da yake na tashin alkiyama to sai yake cewa qala abu dharr lil ghifari sai abu dharr yake cewa wallahi ina rantsuwa da Allah lawadittu anni shajaratun tu'dad yace na rantsa da Allah lawaditu da naji wannan zancen daga bakin manzon Allah sai nayi guri nayi ina ma a ce ni abi zarril ghifari icce ne da ake sarewa saboda abinda manzon Allah ya faɗa sai ce sai nayi ci a raina cewa wai ina ma a ce ni itaciya ce wanda ake kakkatsewa ana daf ana abinci da ita wala Allah mun fahimci abin da yake sirkata da mu duk da a wasu ruwayat na hadisai a wasu littafai zaka ga sun ƙara cewa wannan maganar cewa daga manzon Allah ne sai dai kuskure ne daga Abidar al-Ghifari ne Allah sallallahu yana da darajar da ta tafuq kullu shay ta fice kowane al'amari a duniya ba zai fatan ya dawo zuwa daraja adina ba kasancewar ice a mutum ai mutum yafi ice daraja ko to ya za a yi manzon Allah ya fatar wannan abun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da haka jama'a abin da har yanzu ibnu qayyim na ta tsoratar da mu game da abin da abin da zai faru da mutum karkasa rai cewa wai Allah ghafurur rahim ne ya sanya ka kazarci ka ta abin da kaga dama ba ka tuna girman Allah subhanahu wa ta'ala wa fil musnad malati ya zo a cikin musnad har yau na al-imamu ahmad a cikin littafin al-imamu ahmad من حديث حذيفة اليماني ده حديث حذيفة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه الله يقارى مسيره قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا منا تare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fi janaratin a wajen wata rasu wata rasuwa falamman tahayna ila alqabri lokacin da muka iso wajen kabari qa'ada ala shaf'atihi sai manzon Allah ya zauna a gabar wannan kabarin annabin Allah ya zauna a gabar wannan kabarin faj'ala yuraddidu basrahu fihi annabin Allah ya sanya idanunsa yana kai kawo yana kallon wannan kabarin ya zura wa kabarin idanu yana kallon kabarin kware da gaske kuma kala sai manzon Allah yake cewa yudghatul mu'minu fihi nadghatan تزول منها حمائله لا حول ولا قوة إلا بالله النبي عليه الصلاة والسلام يضغط المؤمن فيه ana matse mai imani a cikinsa a cikin mi kabarin kenan ko badghatan tazulu minha hamailuhu matsadda za ta sanya jijiyoyin maremare su su kaci ana matsar mai imani matsar da jijiyoyin maremare su za ta yi za su yanki ويملأ على الكافر نارا sannan kuma shi kafiri za a cika kabarinsa da da da wuta malaci wal hama'il uruqul unsayni abin da kin da al hama'il shine uruqul unsayni shine jiyojin jiyojin maremari wannan hadisin malamai sun maganganu akan sa musamman malam Suluddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ambato cewa daga cikin rijalakin hadisin akwai wanda ba ba ba ba ba ba cikin yake da suna laysa bi thiqa ba a karban hadisi a a wajensa ina ganin mutum ne mai rauni bai zamanto ba adil kuma dabit har bana cewa duk wanda yake karbar hadisi daga wajensa to sai wanda ya zamanto ya fi sa sharri sai dai ma'anar hadisin akwai irin wannan ma'anar tazo ba da wannan lafazin ba cewa lokacin da aka je jana'izar wani daga cikin daga cikin daga cikin sahabbai annabi sallallahu ya taba irin wannan bayan cewa mai im kabari kabari zai zai matse mutum sai dai malamai suka ce matsewar da za yi wa mutum mai imani matsewa ce ta irin kamar misalin uwa ta jiwa bata ga danta ba idan misali tasawwar a ce mutum ne ya dandi kasar bida sai shekara 30 bai zo ba shekara 30 ko 40 rada ya dawo ya kake tsammanin mafi za ta yi masa rada ya dawo gida a ce yau gashi ya dawo gida ya kake tsammanin mafi za ta rungume sa an za ta rungume sa ko rungumar da an jima ba ba hadu ba suka ce wannan damkar wannan matsewar da ƙasa za ta yi wa mai imani kamar damka ce ta cewa asalin dan annabi adam daga daga ƙasa ne ba ta azaba bace ba ta azaba bace sai dai kafiri shine mun karanto cewa shi fa idan ƙasa ta tammatse sa to awazun dama sai sun dawo na hagu na hagu sai sun koma dama Allah ya kare mu amma mai imani kan na shauki ne na shauki ne ina fashar mun fahimta to wannan hadisin dai bai inganta ba sai dai ma'anar akwai cikin bangare na ma'anarsa ya inganta ma hadisin karan kansa akwai wanda ake shakku a cikin kasancewarsa shine matsalar matsalar abin nan kenan ko da zaka zama to dalibin ilmi ka to karamin to kana kiyaye wasu ababe da su gun malaman hadisi akwai wasu ababe baka taka su to ba ka ba ka karban hadisin ka za a rawaito amma sai a ce wane kaza da kaza da kaza ki an samu an samu illa dama ai daga cikin karban sharadin karban hadisi ka zamanto ya zamanto babu babu shi da wata illa a cikinsa kuma babu shuduzi a ciki Allah ya datar da mu mala yace wa fil musnad aida ya zo a cikin musnad har yau na al-imam Ahmad min hadisi Jabir bin Abdullah daga hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda qala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace mun fita tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ila sa'din zuwa ga sa'ad bin ma'az bin mu'az hina tuwfiya gun janayda sa'd bin mu'az lokacin da Allah ya masa rasuwa falamma salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aikin Allah ya masa sallah ya gama sallah wadi'a fi qabrihi sai aka dora sa aka sanya sa a cikin kabarin sa tare da Allah kaf a rayuwa ba gaba mafi hadari kamar a doko ka ga ka gaba daya ga yayanka ga babanka ga waye duk masoyanka za a taru ba yadda aka yi duk kaunar fa za ta sa a rage ka fa kaunar ce za ta sa a duk ka sanya ka cikin wannan rami to ga sa'ad dan mu'az sabi manzon Allah ne an doke sa an sanya sa a cikin kabari wasu wiya alaihi lokacin da aka daidaita ƙasa a kansa aka daidaita aka mai da ƙasar da aka tona sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tasbihi yace subhanallah subhanallah fasabbahna tawila mu ma sai muka tasbihi dogon tasbihi annabi na subhanallahi ma muna mimitawa tsabar kwaikwayo gawa ga annabin Allah dabi Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace fasabbahna tawilan wannan samuwa muka yi dogon tasbihi thumma kabbara sai manzo Allah ya kabbara ce Allahu akbar fakabbarna sai muka yi kabbara to kasan sahabbai ba sa barin ta kwana idan akai abin ba su fahimta ba za su yi za su yi tambaya wanda ya sanya wata ranar manzo Allah sallallahu yana yana sallah aka ga yana damka haka yana damka kamar ya kamo wani abu sai aka tambaye manzo suka da aka ida suna Allah Allah su tambaye manzon Allah sallallahu nabin Allah miye ya faru sai ce ai ya damko wata bishiya ce cikin aljanna wani ice ne a cikin aljanna ka doka ayaba a aljanna ita ce manzon Allah ya damko yace ba dan wani abu ba da na da da na mika wannan ayaban yace za a taci sai an tashi kyawu bata ida ba za a ta cinta wannan ayabar da za a daga aljanna da za a taci ita kadai wannan ayabar duka ayyan sahabbai su ci tabi'ai su ci har azo gare mu amma sai ba suka ce ba fa kowa ba zai ci sai wanda zaman to ahlus sunna dan dan bid'a ba eh dan bid'a ba zai ci ba eh za a ta ci sai an tashi kiyama eh kuma ai Allah ya faɗa ce haza rizquna ko malahu min min nafad wannan shine iya arzikin mu inji Allah Allah ce kuma baya idawa sai sa manzo yake cewa una cikin aljanna itaciya cikin aljanna icce guda itaciya guda za ta yi rumfa za ta yi ƙunar sai kai shekara ɗari ba kai ta ba kamar ka hau abun hawa a ba ka lafiyayyen mota ta zamani mota ta zamani ka ce iya ƙarshen gudunta kana tafiya shekara ɗari ba kai ƙarshen wannan ƙunar ba Allah ya kai mu aljanna la za mu kece reni da ikon Allah wannan duk madalla da ake ta wuta in muka shiga aljanna an kare ba wani zancen kufir wallahi a rike har abada ba mu bukata Allah ya dace da mu to ga sa'ad an sanya shi an daidaita manzo Allah ya tasbihi sabai su tasbihi yayi kabara su suka kabara to ana idawa su zo tambaye manzon Allah suka ce ya rasulullah ya annabin Allah lima sabbahta thumma kabbarta annabin Allah miye yasa kai tasbihi kuma kai kabara fa qala sai ma'aikin Allah ya ce laqad tadayaqa ala ala hadha al-abd as-salih qabruhu hatta farraja Allahu anhu ya ce kabari ne ya matse wannan bawa na Allah cewa da sa'ad ɗan mu'az kabari ne ya matse sa ya ce sai da Allah ya ya bude masa ya sauwaka masa da shi ma wannan hadisin al'imamu nasiruddin albani ce hadisi ne da'ifi saboda cikin rijalikinsa akwai wanda yake da'ifin shi ma ba a karɓar hadisi sa kasancewar mutum ne mai rauni ba a karɓar hadisinsa ina fatar mafahimta amma dai ma'anar da yamma ya taɓa zawa da ma'anar irin ta wannan cewa da kabari yana sauwaƙa wa mutum yana tausayawa ana rage wa mutum wahalar kabari to da rage wa sa'ad dan mu'az ina fatar mun fahimta to mu ƙara gaba malta wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin littafin al-imam al-bukhari min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin Aba Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah yake cewa idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim idan aka dora gawa aka yi wani magawa wanka aka sanya ta a cikin makara yanzu fa duk motar ka mai sanyi ba za a saka a cikin ba cikin makara za a dora mutum a a azasa wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim mazaje suka doke ta saman wuyoyinsu fa in kanat salihah in wannan gawar mutumin yarkirki ce me ita mutunan kware ne qalat sai ta dinga fada tana cewa qaddimuni qaddimuni ku yi gaugawa ku kai ni gidana ku yi gaugawa ku kai ni gidana Allah ka arzita wanda fadin wannan maganar duk gawar da aka dauko a duniya in mutum yarkirki ce lokacin da aka ɗauko ana cewa sai an jira waye a zo a yi mai wanka a kai shi ai sai an yana ta faɗa ai gaggawa aka shi an tsira shi kasar kamar ango ne akwai akwai agon da aka ce an zo za a kai an kai amarya akan shi aka tsaya ana ta kewaye kewaye kewaye malam kawai sai tarda a daidaita sai ya shige kawai gida ne da kai ne eh an shirya idan ango idan ango sai a kira shi kana na ce ga ni gida to wani gida ce gida na mana ya matsu to haka shi ma mutunan kirki eh mutunan kirki a yan taba wata amarya haka malam jabir amarya ce aka zo dokata abukana amarya suka bata lokaci wajen cikin sayan kofa aka yi aka yi a ƙarshe malam kawai sai ta kewaya ta kofa ɗayan kofar kawai ta mata kai kanta ba su san darajar arabi da shi yasa suke taɓa ta fata da lokaci Allah ya datar da mu to mutunan kirki in ya mutu aka ɗauko sa yana cewa qaddimuni qaddimuni ku yi gaugawa ku kai ne zuwa ga gidana saboda yana ganin abun da Allah ya tanada masa sai malik ya cewa wa in kanat ghayra salihah annabi Allah ce idan har wannan gawar ba ta kirki bace mutunan banza ne ya mutu qalat sai wannan gawar ta dinga fada tana cewa ya wailaha aina tazhabuna biha to ku tsaya ku kulura da sigar sigar lafazin fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tazhabuna biha wanda ya rawaito hadisin ya juye lafazin hadisin lokacin da ake bayanin mutum da ce qaddimuni yayi yayi amfani da zamiri akan sa ku kai ku kai ne ku kai ne ku kai ne amma da aka zo da mutumin banza sai ce ya wailaha ya ce tanta halakatta aina tazhabuna biha ina da kula ita kun saboda ba wanda yake so ya dangana maka sa sharri mana ko eh ba ba wanda yake bukata za ta dinga ko ta cewa ya wailaha ya ce tonta aina tazhabuna biha ina za ku da ita an doko ta ana ta tafiya yana cewa ina za ku da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan illa al-insan annabi ce kowane mutum kowace halitta a duniya tana jin sautin wannan gawar banda mutum duk wata halitta a duniya inji annabin Allah hadda aljannu suna ji banda mutum sai ce walau sami'aha walau sami'a al-insanu la sa'iqa da mutun zai ji maganar ita wannan gawar lokacin take wannan furcin la sa'iqa da zai fadi ya suma da zai mutu zai suma saboda firgici yanzu kai ko ba ya waina take bada ba kai ka san ka dogo gawa a dogo gawa kaji tana ya waina ha ai da ta zagu da biya ai ka sa akwai jidali ko kana gani akwai mai tsayawa kai ba wallahi ba ya waila ha ko cewa take kaddimuni kaddimuni ba za ta tsaya ba ko cewa take kaddimuni kaddimuni ba wanda zai tsaya wanda yake cewa ai za ta dinga cewa ai in mutum ne ce a gabace ta a saboda tana ganin irin abin da Allah ya ya tanada mata na na jin dadi ta kuma mutum ne banza za ta dinga cewa ina za a da ita ina za a da ita yace kuma da za a baiwa mutum damar ya ji abinda ita gawar take fada la sa'iqa wallahi da ta fadi ta ta suma da ta fadi ta ta suma wannan yana karanta da mu cewa ashe mamaci yana gane mako masa tun gabanin a kisa kabari mamaci yana gane mako masa tun gabanin a kai shi makuncinsa Allah ya dacar da mu Allah ya samu wani lafiya har yau don malam yana ta kawo bayanne ne hadisai don ya ja hankalin masu tunanin cewa ba duk abin da ka yi Allah zai iya gafarta maka kuma a za ka iya wucewa lahiya to su duk wayannan hadisai ina za da su na'am in aka ce kowa shi abin da yake so irin wannan hadisan ya za a da su malam ce wa fi musnad al-imam ahmad min hadisi abi umama ya tabbata cikin musnad al-imam ahmad daga hadisin Aba Umama Allah ya ƙara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu cewa tadunu ash-shamsu yawm al-qiyamati ala qadri milin rana tana yawar kusa kusa kwatankwacin mil daya rana za ta yi kasa kasa kwatankwacin mil meter daya wa yuzdadu fi harriha kuma a ƙara mata a cikin zafinta kaza wa kaza a ƙara mata zafi yanayi kaza da kaza za a yi ƙasa ƙasa da rana a ranar tashin kiyama kamar zaka sa hannuka ka tabo ta yace tagli min haruusu kama tagli alqudur eh kwakwale kawunan mutane suna tafasa saboda tsananin zafin rana kamar yadda ruwa suke tafasa a tukuya idan aka sanya saman ruwa ai saman saman wuta idan ka san yadda ruwa suke cikin tukuya aka dora a wuta aka kunna gas suka tafasa suke wannan har suna dukar murfin tukunya ko to haka saboda tsananin zafin rana ko wata mutum zai dinka tafasa idan kasar ruwa suna tafasawa Allah ya kare mu sai dai ba kowa ba kafirai dan akwai mutane guda bakwai da Allah zai sanya basu ma san ko ana yi ba Allah ka taimake ni da ku cikin zamantowa cikin waɗannan mutanen imamun adil wa shabun nasha fi ta'atillah wa rajulun tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ko ورجل دعته امراه ذات دين ذات ذات حسب وجمال فقال اني اني اخاف الله da wanne ne bakwai kuma da fari imamun adili shugaba adili shugaba adili duk wanda aka ba shugabanci ya kwatanta adalci da kuma saurayin da ya tashi cikin bautar Allah tun kana matashi ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan aje geme ka dage wandanka ka bi karantarwar annabi duk abin da yake na fasikanci ba a ganin ka a ciki ka rike Allah da manzansa da kuma karantarwar sahabbai da magabata na gari nan kuma shine eh mutum guda biyu suka so juna dan Allah ina son ka kana son ka ba don kuyi ba saboda kana son Allah kawai mu yanzu ka zo sai mu kawai in ka da wani abu ake son ka ko to kaji kana son mutum din yana son Allah yana wa addinin Allah shi ma sai kaji kana son sa shi ba ya soka ta wannan to kuma mutumin da shi baya samun cikakkiyar natsuwa in ba yana cikin masallaci ba da kuma mutumin da wata mata kyakkyawa son kowa ki wanda bai samu ba ta kira sa akan yayi alfasha da ita yace shi yana jin tsoron Allah subhanahu wataala da mutum da ya tuna girman Allah ya tuna girman Allah sai ya fashe da kuka in ya tuna Allah sai ya fashe da kuka da kuma mutumin da yayi sadaka daman sa ba san abin da hagun sa ba san abin da dama take bayarwa ba in ya tashi bayarwa ko sai yake bai ma san abin da yake fitarwa yana bayarwa ba yana boyewa baya son a asali to wayannan su ba sa cikin wayannan cikin wannan musibar za su cikin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka datar da mu kasancewa cikin al'arshinka a ranar tashin alkiyama. Annabin Allah yake cewa, ya arifuna fiha alaƙadir khatayahum, ya araƙuna, ya araƙuna fiha kowanne yana yin gumi a cikin wannan rana iya kwatankwacin ziribin da suka aikata, iya kuɗinsu, iya shagalinsu, iya kuɗinsu, iya shagalinsu, iya tsiyarsu a duniya, iya yadda Allah zai azabtar da su a gobe kiyama annabin Allah ya cewa minhum man yablughu ila ka'bai akwai wanda zai yi zufa zufa ya ya ya kama sa mana saboda tafasar da kotan yake yi har zufa shina tarara har zufan ya kawo masa da qahuran sa ila al-ka'bain zuwa ga ijiyar kafa zuwa ga ijiyar ijiyar kafa wa minhum man yablughu ila saqaihi wani kuma sai ya kai da qawarin sa sai kai da ƙauransa zufansa in ƙosin ya yana tafasa yana zuba to zai lime sa zai zai taso masa ya zama to har ya kai da ƙauransa wa minhum man yablughu ila wasfihi akwai wanda kuma shi shi boton eh zuhan zai kai masa da da kugunsa zai kai har kugunsa sai ce wa minhum man yaljimuhu al'araqu akwai wanda kuma zufansa zai zai lime sa Allah ya kare mu saboda a duniya ya shuka tsiya da yawa da kuma zufan wannan ba tun gabanin a fara hisabi bane ba tun gabanin a fara hisabi ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu rabe ce to a cikin wasu mutanen kuma saboda saban su da Allah to har zufan zai lime su ya zama to sun lumu saboda sun shuka ta'asa da tsiya a wannan duniya kaga Allah zai musu mi zai musu azaba kuma yana ganin annai kamata ku kwana kuma na jabi lokacin yayi anan ya kamata mu kwana Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya azurta mu da zamantuwa cikin al'arshin tsakashin al'arshin sa tare da annabawansa da siddiqai da kuma shuhada kai dai ko ba komai dai saboda kaunar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dai ko ba tun ba fara hisayi mun haɗu da manzon Allah a karkashin al'arshin Allah kuma ga irin su annabi Yunus muna tare da su ko ka san daga cikin annabawa ina shawara in ga annabi Musa saboda irin yadda ya gugurmaya da katin kafirin nan fir'auna Allah ya datar da mu da haduwa da su ga su kuma sahabban annabi irin su Abubakar Siddiq wane mutum inji mutuwa ai duk inda ake bukata Abubakar ya kai nan ko Allah ya datar da mu shi ya sanya ma shine mutum farko da zai fara shiga aljin cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da irin su Barra dan dan Azib da irin su Mu'az dan Jabal irin su Jabir dan Abdullahi sa Abdullahi dan Mas'ud eh Allah ya tada mu da su a cikin aljanna Allah ya datar da mu su kuma can wayancin mutanen bazan Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da su Allah ya kare mu Allah ya sanya aljanna ce mu mu abinda mun ka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara addu'a wannan kasar Allah ya ƙara kare mu na ita ya tsare mu mutuncin mu da imanin mu ya Allah ka azurta mu da zaman tuwa nagartattun mutane ka ba mu kuma ikon aikata nagartaccen aiki a rayuwa ka taimake mu akan mutuwa akan nagartattun ayyuka kuma ka tada mutane mutane daga tattu a ran tashi alkiyama wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh